إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan rana ta litinin wadda ita ce ranar biyu ga watan jumadal ula shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya dace da ranar shida ga watan Disamba shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi na talatin da takwas insha Allah cikin jerin darussa daga littafin Ishratun Nisa wallafa al-Imamu al-Hafiz Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib ibn Ali An-Nasa'i rahmatullahi alaihi. Al-Imam An-Nasa'i ya rasu shekara ta 303 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Kuma wannan littafi nashi wanda yake bayani akan ladubba da fiqhun zamantakewa da iyali asalin shi wani sashe ne na babban littafin sa As-Sunanul Kubra. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi Allah ya gafarta masa. Za mu tashi a inda malai yake cewa alwasiyatu bin nisa wato babun da ke bayani akan wato jan kunne da shari'a tewa maza akan cewa su kyautata wa mata jan kunne da shari'a ta yi wa maza akan cewa an bar musu amanar mata a hannunsu Allah ubangiji ya samu dace malam yace qala akhbarana al-qasim ibnu zakariya ibnu dinar al-kufi قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من دلع من دلع وإن أعوج شيء في الدلع أعلاه إن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج fastausu bin nisa wannan hadisi wanda Imam Bukhari ma ya fitar da shi shi na sa'i ya kawo shi ta hanyar malamin sa Al-Qasim ibn Zakariya ibn Dinar Al-Kufi Abu Muhammad Al-Qurashi rahmatullahi alaihi wannan malami ya daga cikin rijalul Imam Muslim da Tirmidhi da Nasa'i din da kuma Ibn Majah shi kuma ya ce daga Hussein ibn Ali al-Ju'fi kenan rahmatullahi alaihi Hussein shi kuma ya ce daga Za'ida ya'ani ibn Qudama Abu Salt al-Thaqafi shi ma mutumin Kufa ne ɗaya daga cikin rijalul jama'a rasuwarsa shekara ta 161 an maisara ya'ani ibn Ammar al-Ashja'i maisara hadisi a cikin Bukhari da Muslim baya ga shi Imam Nasa'i maisara shi yake riwaya daga Abu Hazim wato Sulaiman al-Ashja'i kenan shi kuma daga sahabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhu sayyidina Abu Huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace istausu bin nisa'i ina wato jan hankalinku kamar da tsibi yace wato ina neman ku yi aiki da wasiyar da na bari a kanku game da mata, jan kunnan da na muku a kan mata to ina neman ku da ku yi aiki da ita. Wato duk abin da ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata game da kyautatawa mata da rangwanta musu da yi musu adalci da nuna musu tausayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ƙara jan kunnen ku akan riko da waɗannan wasiyoyin shine ma'anan asin wata da ake cewa alif sin ta talab wato istausu bin nisa' ai kamar a ce wato utalibukum bil fi'l bil wasiya ko kuma annabi yana ce musu ne utlubul wasiyata min ghairikum bihinna ku nemi wato a muku wa'azi akan mata ku nemi a tunatar da ku akan mata almuhimmi dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama al'amarin cewa lalle a kula da mutuncin matan aure da ɗiya mata da dukkanin matan da ke kewaye da kai iyayenka ne ko ƙannanka ko makamantansu duk da yake a asali lafazin ya fi aukawa zuwa ga wato su iyalai ɗin ya ce fa innal mar'ata khuliqat min dila'in kaga ita mace an halicce ta ne min dila'in daga ƙashin haƙarƙari haka ake kanta nan dila wato ayi madalun kasra sannan ayi malamun fata ana iya cewa kuma dilla ayi sukuni ishara zuwa ga uwar mutane gabaki daya Hawwa alaihi salam wadda aka halicce ta daga wato ƙashin haƙarƙari na hagu na annabi Adam uban mutane alaihi salatu wassalam kamar yadda Ibn Ishaqa ya ruwaito a nashi riwaya kuma ya ƙara da min dila'in min dila'il yusra bin al-yusra min qabli an yadkhula al-jannata kafin kafin a shiga aljanna aka musu wannan aka halicce ta sannan aka sanya halittar daga wannan bangaren al-imam al-qurtubi yake cewa wannan ma'anar na iya zuwa da ma'anar cewa wato ita mace an halicce ta daga wannan kashi wanda yake da karkata da lankwasa haka kasancewa abu yana bin asalin shi to ba za ka iya canza ta daga asalinta ba da haka annabi ya ce in zahabta to muhu. in ka ce sai ka miƙa da shi kamar da ya ba wata riwaya wa inna a'waja ko gashi ma anan ko wa inna a'waja shay'in fi dila'i a'lahu mafi karkata a cikin kashin haƙarƙari shine a'lahu na can sama wato ishara zuwa ga abin da zike faruwa ga mace a harshenta ta ko a wajen ayyukanta cewa suna da asali zuwa ga wannan fa'idar da ake fahimta a nan shine Allah subhanahu ta'ala ya tsara mace tun asali ta zama tana da karkata kuma ya nuna namiji wajibi ne ya haƙura da karkatarta ya haƙura da kuskurenta ya haƙura da rashin miƙewarta don haka annabi ya ce fa in zahabta tuqimhu idan ka ce za ka tsai da wannan ƙashin za ka miƙar da shi ka sartahu to sai dai ka karya shi wa in taraktahu in kuma ka bar shi lam yazal a'waja ba zai gushe ba da karkatar shi fastausu bin nisa'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ku kula da mata ku ji tsoron Allah kan al'amarin mata a riwaya imam muslim ya zo da ƙarin cewa in zahabta tuqimuhu kasartahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kasruha talaquha idan ka je zaka miƙa da ita shine sai dai ka sake ta riwayar Imam Imam Muslim kenan ta hanyar al-A'raj zuwa ga Abu Hurairah radiyallahu anhu da haka in mutum ya ce wai duk abin da mace take sai ta daina ta tafi a miƙe to sai dai kullum ya ta aure yana saki ina fata mun gane wannan da haka hakuri ake yi da su duk abin da suka yi wanda bai zama saban Allah ba wanda bai zama wato raini ko wani abu abu wanda aka sanar ɗabi'a ne sai ai hakuri ko da ka kana ji kana gani an maka rainin hankali ko an cutar da kai ko an tsokane ka to da hakuri ake so ai in ba haka ba za a zauna lafiya ba yawwa Allah ya samu dace Malam ya ce, Bab annahayu an iltimasi asaratin nisa, babin da ke bayani akan hani da aka yi maza su dinga bibiyan laifin matansu sai sun kama su da laifi, ka dinga ƙoƙarin sai ka kama ta da wani laifi, ka kama ta da laifin da za ka cutar da ita, babu kyau haka, babu kyau ka zama kana abin nan wato abin nan neman laifinta. da ƙarfin tsiya to an hana ina fata mun gane wannan an hana ba ba harkar mutumin kirki ba ne ka dinga neman laifin matarka da ƙarfin tsiya ko da ta yi laifin a baya kamar da ya zo a cikin bayanin da Allah subhanahu ta'ala yake faɗa cewa fa in ata'anakum ko wala tabghu alaihin sabila idan sun muku da a bayan kun musu horo bayan kun yi kaza kun yi kaza in suka haƙura suka bi ku dokar ku nemi hanyar da za ku cutar da su. Qala akhbarana Amr ibn Mansur an-Nasa'i kenan qala haddathana Abu Nu'aym an Sufyan an Muharib ibn Dithar an Jabir قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم wannan hadisi al-Imam Nasa'i har karbo shi ta gun malamin sa Amr dan Mansur an-Nasa'i wanda mun sha fada a baya kamar da kuka sani cewa Imam Nasa'i ya kare ta da riwaya daga gare shi mutumin garin su ne shi kuma daga malamin sa Abu Nu'aym yani al-Fadla bin Dukayn an Sufyan yani al-Thawri ibn Sa'id al-Thawri rahmatullahi alayhi an Muharib ibn Diffar daga Muharib ibn Diffar as-Sadusi alƙalin garin Kufa ne wannan tabi'i ne an Jabirin yana riwaya daga Jabir dan Abdullah qala da Jabir yace na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana an ya turuƙar rajulu ahlahu laylan mutum ya iso garin su ya dawo gidan shi kun iyalan shi cikin dare an ya takhawwanahum yana kokarin ya kama su da wani ha'inci ko rashin gaskiya aw yaltamisa atharatihim ko yana neman laifukan su wani hadisi bukhari ya fitar da shi muslim ya fitar da da shi imam bukhari ya yi babi kwatankwacin wannan da yake cewa babun la yatruqu ahlahu laylan idha tala al-ghaiba ko ghiba da al-ghiba makhafata an yatakhawwafahum aw yaltamisa atharatihim akwai da wato da maimakon ya takhawwana sai zo da ya takhawwafa yana tsorata su wannan kuma ya takhawwan yana tsoron suna ha'inta shi kamar ana kwashe mai kuɗi ko ana yin wani kallon TV da baya so ko suna shigar da ƙawayensu gidan shi ko ana barna abinci duk dai wani abu da zai zama ba daidai ba to kar ya zama yana neman wannan laifin at-turuq at-turuq da aka ce ya turuka Abturuk shi ne mutum ya zo gidan shi da daddare, da daddare ka iso gida da daddare kamar yadda baƙo yake ko wani makamanci haka. To shi ne ya takhawwanu hum kamar yadda muka faɗa wato ya zunnu khiyanatahum yana ƙoƙarin yana tsammanin suna ha'intarsa suna yin wani abu da ya hana ko baya so don haka babu kyau. babu kyau haka an hana shine kar ka nemi laifi ko ka nemi sai ka ga iya laifinsu wannan hadisin na nuni zuwa ga ba a so ka gama taka cikin halin da bai dace ba halin datti ko halin rashin gyara ɗaki ko makamantansu to sai ka bata dama ta gyara ɗin da kuma ita mace wajibi ne ta kokari ta dinga gyara jikinta da gidanta da komai nata kuma ta kiyaye abin da mijinta ya hana sannan kuma hadisin yana nuni zuwa ga umarnin da ake wa miji na ya rintse ido ya kau da ido daga kurakuran da matarsa take kurakurai wanda ba su kai sun kawo ba to sai ka kau da ido kar ka zama wato kowane laifi akai ka ce sai ka yi hukunci babu shakka in kana haka za ku ta samun saɓani mai yawa a cikin rayuwarka da iyalanka Allah ubangiji ya tsare mu bab itraqur rajuli ahlihi laylan wa dhikru ikhtilafi وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الشعبي عن جابر فيه bayani akan wato hukuncin zuwa gun iyali da daddare mutum ya yi tafiya ya dawo ya yi tafiya ya daɗe ya dawo ya shigo gidansa da daddare da kuma bayani akan saɓanin masu riwaya wajen cirato wannan ainihin karatun daga sha'abi zuwa ga jabir قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا طال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طرقا وانا رواية عن محمد ابن بشار العبدي كان أبو عثمان وانت ملأكي تم بندار الحريف أني ما كان أكن شعبايا وصورة لي ربما لمنا قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر غندر كان قال محمد بن جعفر غندر يتي حدثنا شعبة الإمام شعبة ابن الحجاج أبو البسطام العتكي رحمة الله عليه أن عاصم هو ابن سليمان الأحول عن الشعبي عامر الشعبي عن جابر ابن عبد الله أن قال جابر يتي نهى النبي صلى الله عليه وسلم النبي فياهنا إذا طال الرجل الغيبة إذا متن يتفيا يجمع أن يأتي أهله طرقا النبي صلى الله عليه وسلم يهانا كوي كتو قرم ما تنك كوي haka cikin dare kawai a ganka ka duro kamar wani mara gaskiya ba a son haka to ya za ka yi idan ka zo sai ka jira har gari ya waye ka samu wani wuri ka kwana a masallaci ko a ɗakin abokinka ko a wurin masu gadin unguwa ko ka je ka samu hotel ka kwanciyar ka har sai gari ya waye inda zai iya halasta kawai shine idan ka riga ka gaya musu ga kanan tafi a irin yanzu zamani ka buga waya ko ka aika da message ko ka yi vocal ka ce to gani nan na baro guri kaza ko zan hau jirgi ko na hau mota ina tsammanin zan iso Kaduna ko Sokoto ko Borno ko yola karfe kaza to kaga daga nan za su shirya za su yi wanka za su gyara kansu za su gyara kaza da kaza sannan su gyara maka wuri ko ina ya kanshi to sai ka shigo cikin nishadi da annashuwa to irin wannan babu laifi wannan dama amr ne irshadi amma wannan ya fi shafa irin tafiya da ake irin da babu wani hanya da za a yi sadarwa cewa ga kanan zuwa to in haka irin haka ta faru ba babu bayani baka gaya musu ba to kar ka je ka shiga kawai ka same su cikin rashin shiri cikin rashin tsafta cikin rashin ainihin abin nan sannan zaka iya ka tsorata su ka sa su shiga cikin tashin hankali da damuwa قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن عامر عن الجابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم من سفره فلا يترك أهله ليلا wannan kuma ta hanyar al-Imam Qutayba ibn Sa'id wato malamin malamai qala yace haddathana Abu Awana ya'ni al-Waddah ibn Abdullah ana Asim al-Ahwal Asim ibn Sulaiman al-Ahwal ana Amir ash-Sha'bi kenan an Jabir Jabir yace qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace idza qadama ahadukum min safarihi idan ɗayan ku ya dawo daga tafiya fala ya turuk ahla hulailan kar ya je ya dinga bankwasa wa mutanen gidan shi wato gidansa da daddare ba kyau musamman a wannan zamanin jama'a da ake cikin tsoro da tashin hankali wata yanka mata irin wannan ka je bankwasa ma sai in tana da ɗan ƙaramin ciki sai ya zubi ko jinin ta ya haushi kenan su samu matsala ina fata muna ganewa قال أخبرنا الحسن ابن إسماعيل ابن سليمان قال حدث أخبرنا حشيم عن سيار عن الشعبي عن جابر آه ابن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا رواية هنا الحسن ابن إسماعيل ابن سليمان شكميتي أخبرنا خشيم يعني ابن بشير ابن القاسم بابا مالمنا السلمي آه عن سيار kamar da muka ambata yanzu wannan riwaya ga ta Asim daga Sha'abi ga ta kuma abin nan wato ta shu'ba daga asim daga sha'abi sai kuma abu awana alwaddah daga asim daga sha'abi yanzu kuma ga hushaim daga sayyar ibnu abdullahi abul hakam kenan sayyar abul hakam zuwa zuwa ga shi abin nan sha'abi din an jabir ibn abdullah qala jabir yace kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin wata rana mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a halin wata tafiya falan ma raja'ana da aka tashi dawowa gida zahabna linadkhula muna isowa Madina kawai sai kowa ya tafi zai tafi gidansa an iso da daddare fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam an iso wato da yamma sai annabi ya ce amhilu ku dan jira ku dan dakata hatta nadkhula laylan za mu shiga gidajenmu ne bayan dare yayi ai sha'an bayan an yi sallar isha kamar karfe takwas da rabi ko tara misali hatta tam tashital sha'ifa har wadda take za mu bar su matan mu dinnan har lokacin da wadda take da datti a jikinta ash-sha'ifa wato wanda gashin ta yayi datti bata shafa mishi mai ba bata yi kitso ba bata saka ribbons ba duk ta gyaggyara ina fata mun gane shine tasta tasta tastan shita sha'ifa mai gashi a tutture ta gaggara shi wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tastahiddal mughiba wadda mijinta yayi tafiya wadda aka barta bata nan ta zama kamar wata gauruwa wa tastahidda ita kuma ta yi ta yi aski ta aski hammatata ta aski mara ta cire akai fata ta fito lafiya lopez wannan ta ce ruwayar imamul baihaqi da abu awana cikin mustakhraj dinsa da ibn hibban أه وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر شيني دي غندر دون وتن دي رواية قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم جابر يتي النبي صلى الله عليه وسلم إن جابر يتي النبي يتي إذا دخلت ليلا فلا تدخل أهلك idan ka iso gari da daddare to kar ka je gurin iyalanka hatta tastahidda almughibat har wanda ka tafi ka batta din nan ta zama ba ta kula da jikinta sai ta gyara ta yi amfani da abin gyaran jiki ta gyaggyara jikinta watam tashita ash-sha'ifatu wadda take kuma wato ta ki gyara gashinta ita ma ta gyara gashinta ta taje kai ta shafa mai ta sa turare an sa humra an saka komai an makalkala wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace idza dakhalta idan ka shiga gidan fa alaikal kaisal kaisa to ka bi ta a sannu sannu ka zama mai zurfin hankali alkais alkais bi ma'ana ilzamil fitna wa shiddatal muhafaza ala shay'i ka zama kana da wayo da dabara da hankalin mu'amala da matarka wasu malaman kuma suka ce ma'anar shi alkaisal kaisa ai alwalada alwalada wato kai mata din nan kai kokari ka samu saduwar da za ku samu da ishara ce zuwa ga wato yi kokari ciki ya shiga abin da yake nufi ne idan ka yi tafiya ka dawo matarka dole za ta zama tana cikin bege da kwaɗayinka da son ganinka da son samun kusanci zuwa gare ka to wannan rana ta farko ko wannan dare na farko da ka dawo ko waɗannan kwanaki da ka ɗan zo ka samu za ka ɗan yi weekend ka baro abuja ka baro kano ka zo garinku ka baro lagos ka zo daga wani birni daga bauchi ka zo ƙauyenku kuma za ka yi weekend to sai ka zauna kuma a gurin iyali su ma su same ka kar kuma shikenan sai kuma ka aje jaka ka fita wajen fira ka aje jaka ka fita gidan kallon kwallo ka aje jaka ka fita majalisa wani ma jakar zai aiko kawai yana can ana ta musun siyasa ko musun kwallo ko musun tattalin arziki ko cire me yake ce mashi subsidy ko waye a sai ka zo gida kuma gun iyalanka su ma su je su gani su ji daɗi su samu natsuwa da annashuwa a wurinka ina fata mun gane wannan limamu muhallabi yake cewa wannan yana nuni zuwa ga wato mustahabbancin neman karuwan iyali da samun ƴaƴa kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yake cewa inni mukafirun bikum al-umam kamar yadda aka karanta a baya wato sai kai amfani da wannan dama dan ka zama cikin da za su ƙara yawan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da tare da kuma ƙara musu wato armashi Allah ubangiji ya sa mu dace To, malamai sun kalli wasu abubuwa a nan, cewa wasu hadisan suna nuni zuwa ga kar a shiga da daddare, wasu kuma hadisan suna nuni zuwa ga a shiga da dare. To, babu saɓani tsakanin hadisa, abin da ake nufi shine wanda ya iso da rana, to sai ya jira zuwa dare kafin nan ta shirya. Wanda ya iso da dare, to sai ya jira gari ya waye don kada ya tsorata su da daddaren. Amma mun ji cewa wanda ya zo da daddare idan ya rasa inda zai kwanta ko kuma ya riga ya gaya musu gashi nan zuwa ko kuma sun saba dama wani lokaci yake isuwa ana expecting din shi ta yi ma an shirya mashi abinci ta yi ma tana tana zaune a falo tana jiran shi bata kwanta ba to kaga wannan sai ya je ya isa gida amma wanda ba a so shine wanda zai zo tsakar dare karfe 1 na dare karfe 12 karfe 2 na dare kawai aje na kwankwasa kofa yana cewa san saratu buɗe mun ni ne to kaga wannan za su tashi cikin jin tsoro tashi cikin tashin hankali makwabta duk su fito a ta mamakin me ke faruwa a fara sallar lami ko kuma in bai sa ba wannan irin zamanin wani dan da ake ce musu hukuma jahila ya buge ka ta can Allah shi kyauta kafin a gane kai ne ya riga ya maka gora da haka sai a kiyaye musamman irin wannan unguwannin namu na bariki na barikoki ga sanan ina nufin ba barikin soja ba ina nufin bariki wato maraya inda ko ina ga masu gadi ga karnuka ga gate gate kamar garin abin nan kamar gidajen yari sai a samu matsala Allah shi kyauta babul waqti alladhi yustahabbu lirajuli an yatruka fihi zawjatahu babun da ke bayani akan lokacin da yake wato mustahabbi mutum ya ainihin jegun matarsa bayan ya dawo daga tafiya قال أخبرنا هارون ابن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام ابن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يترك أهله ليلا يقدم غدوة أو عشيا wannan riwaya wadda ita ma tana cikin sahihu muslim da kuma sunan al-kabir na limamul baihaqi daga limamun nasai ya kawo ta hanyar harun ibn abdullah ibn marwan al-baghdadi wanda aka sani da suna harunu nil hammal harunu hammal hammal da ake ce masa ba wai dan dako ba asal lafazin hammal dan dako yake nufi amma shi ba wai dan dako bane abin da ya faru kamar da malaman tarihi suka bada labari sai Imam Zahabi cewa wata rana ne suna tafiya akan hanya za a je Makka sai wani ya kasa kenan za a ce wato yawa ya gari ya kasa tafiya ya gaji tafiya ce irin ta kafa to shi kuma wannan malami wato harun hammal abu imran baban musa bin harun baban malamin nan musa bin harun ɗansa ne sai ya ɗauki wannan bawan allah ya goya shi a bayan shi har ya ƙarasa da shi garin makka to shine daga na ke ce mashi alhammal wato wanda yake goya mutane idan sun kasa kenan za a iya cewa ko ya zama baɗin agaji kenan wannan idan idan ka kasa shi zai goya ka ya zama babban dan agaji mai goya mutane shi sa yake ce mishi alhammal din ina fata mun gane ya rasu a shekara ta 243 insha Allah Allah ya gafarta mishi babban malami ne na hadisi shi kuma ya ce daga hadasana Yazid ibn Harun kala akhbarana Hammam ibn Yahya Hammam ibn Yahya ibn Dinar an Ishaq ibn Abdullah an Abi Talha an Anas qal Anas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance la yatruqu ahlahu laylan baya zuwa wurin iyalan shi in ya tafiya tsakar dare bai iso a tsakar dare yaqdamu ghudwatan yakan iso gari ne da safe au ashiyatan ko da yamma lokacin da wato yakan iso ido na ganin ido kuma wanda hakan zai ba su dama su karasa shirye-shiryen su idan ya iso suna da ragowar lokaci da safe ko ragowar lokaci da wuni sai su karasa shirye-shiryen su idan idan ya riga wato ko da ya riga ya iso ba za su kasa karasa shirye-shiryen su ba ina fata muna ganewa bab haqqur rajuli alal mar'a babin da ke bayani akan haƙoƙin miji akan matarsa wato abubuwan da suke wato responsibilities da ke kan mata Uh, toward uh, mijinta abin da ya kamata ta kula da shi uh, shi mata da miji dukkanin suna da haƙoƙi akan junansu kamar da aka sani a shar'ance da al'ada ma akwai haƙoƙi da aure ke zuwa da su kamar da Qur'ani ya ambata wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf a cikin bakara kenan cewa abin da ke kansu su ma suna da irin shi akan mazaje bil ma'ruf bisa abin da yake sananne a urfi da urfi na shari'a urfi na al'ada urfi na zamantakewa ta mutuntawa da sanin ya kamata sannan wani waje Allah yake cewa hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna su kamar sutura suke gare ku su mata kuma kuma kamar sutura kuke gare su ma'ana akwai cuɗanni in cuɗe ka kenan ina fata muna ganewa da haka wajibi ne akan mace ta kula da wannan zamu zo mu ji su ma maza abin da yake akan su na kula da iyali mace wajibi ta da'a ga mijinta in ba kan saban Allah ba sannan ta kiyaye dukiyarsa ta kiyaye iyalansa ta kiyaye sirrinsa duk wannan wajibi ne sannan kar ta fita daga gidansa sai da izinin shi kar ta yi azumin nafila sai ya ba ta izini musamman yana gari da sauran abubuwa da za mu zo mu ji wasu daga cikinsu to su ne da ake haɗawa ana cewa haƙoƙin rajuli alal mar'a قال أخبرنا محمد ابن معاوية ابن مالج قال حدثنا خلف وهو ابن خليفة عن حفص ابن أخي أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها wannan riwaya wadda Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito ta cikin musnadinsa Malam Nasai ya kawo ta hanyar Muhammad ibn Muawiya ibn Malik al-Anmati al-Baghdadi wanda yana daga cikin malaman da shi Imam Nasai din ya karanta da riwaya daga gare su daga cikin ashabu al-kutub as-sitta shi kuma yace haddathana Khalaf Malam Khalaf ya ba mu hadisi wato Khalaf yace وهو بن خليفة شيني خلف تن خليفة واتو أبو أحمد الأشجعي الكوفي دكتك رجال مسلم والأربعة آه ما لم يسنشي رسولي إشفاة قريدة تمانين دا أن حفص ابن أخي أنس بن مالك دقا نفيو نا الصحابي الجليل أنس ابن مالك رضي الله عنه an Anas daga shi Anas din Allah ya kara masa yadda qal Anas yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin bai halatta ga wani mutum yayi sujuda ga wani sujuda iri biyu ce akwai sujudu li ibada akwai kuma wato sujudul wato abin nan ta'zim na girmamawa kuma na na ainihin wato ibada na ibada shine wanda aka sani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa umirtu an asjuda ala ar ala sab'in an umarce ni da nayi sujuda akan abubuwa guda bakwai wato akan gabbai guda bakwai gabban nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su sanannu ne fuska goshi kenan da hannaye biyu da guyawu guda biyu da gefen yatsu to wannan shine sujudul ibada kamar da aka sani ko kuma sujudul ta'zim shine abin da muke cewa da Hausa durƙuso dukawa in za a gaida wani to wannan ba kyau musulunci bai yadda ba to shine abin da ake hanawa anan durƙuso wajen gaida wani ko da nuna girmamawa wannan haramun ne musulunci bai zo da shi ba ba daidai ba ne ina fata mun gane wannan an sha yin magana akan wannan ba muhallin da za a yi ta tattaunawa ba ne a kai ina fata duk kun san wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da walau salaha li basharin da zai inganta ya kyautata ga wani ɗan adam an yi su da libasharin ya wani ɗan adam sujuda durƙuso la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha to da zan umarci mace in ce ta dinga yi li li min izami haqqihi alaiha saboda girman haƙƙin miji akanta haƙƙin miji na da yawa da girma akan mace ta yadda inda akwai wanda za a sa shi dinga yin wancan abin da ya haramta na durƙuso to da an sa ta ta dinga mishi ya kamata ku san wannan haƙoƙin mazajen ku suna da yawa sosai akan ku daina raina namiji ki daina bin nan ganin bai isa ba a ya isa shari'a ta ce ya isa kuma ke ma kin san ya isa ina fata mun gane ina fata kuna ganewa sai mala ya ce qala akhbarana mahmud ibnu ghailan قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا مسعر عن أبي عتبة عن عائشة قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل قال أمه وانا تانيا محمود ابن غيلان دقى أبو أحمد دقى مسعر هو ابن كدام دقى أبو عتبة تسمى لك وانا أبو عتبة معلمي سيما قنا a kansa cewa yana da abin nan wato majhuli ne kamar yadda ibn hajirin ya kawo a cikin takribu tahzib da yake al hakim ya inganta riwayar amma shekul albani a cikin da'ifu targhib wa tarhib shi kuma ya karkata zuwa ga raunin wannan riwaya wanda kuma wannan magana tana da ƙarfi kwarai cewa riwaya ce mai rauni Aisha take cewa sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallama na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ayyun nasi a'zam a'zamu haqqan 'ala al-mar'a a cikin mutane wane ne haƙƙin sa yafi na kowa girma a gummace mutan da ke kewaye da diya mace wane ne yafi girman haƙƙi a kanta qala zawjuha nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mijinta haƙƙin mijinta yafi na kowa girma a kanta sai kuma na ce fa'ayyun nasi a azamu haƙƙan alar rajul na ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma namiji fa waye wanda haƙƙin shi yafi na kowa girma a kansa qala ummu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi kuma namiji mahaifiyarsa ya tafi kowa girman haƙƙi a kansa to wannan kenan wannan hadisi na Aisha isnadin shi mun ji yana da matsala sai dai ma'anar shi ma'ana ce tabbatacciya babu iskali akan ta insha Allah wallahu a'lam sai malam yace babu haqqul mar'ati ala zawjiha ita ma mace tana da haƙƙi akan mijinta haƙƙin ciyarwa haƙƙin wato kula da ita haƙƙin wato girmama ta da sauransu zamu zo mu ji su da yawa anan malam yace akhbarana ishaq ibn mansur qala akhbarana yahya an ibn ajlan قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة إمام النسائي يكوان حديث ثانية معلوم إسحاق بن منصور الكوسج كان إسحاق بن منصور ابن بهرام أبو يعقوب الكوسج يا رسول الشكرة ريبيو ده همسند لبان هجر الله صلى الله عليه وسلم آه رواله الجماعة رواله الجماعة in banda Abu Dawud Bukhari da Muslim da Tirmidhi da shi kanshi Nasa'i din kamar da muke gani anan da kuma Ibn Majah dukkanin su sun fitar da hadisin sa shi kuma yace akhbarana Yahya ma'ana Yahya ibn Sa'id al-Qattan insha Allah shine wannan da yake yana riwaya aidan daga shi shi Isa ibn Musa yana riwaya ila yau daga daga Yahya ibn Hammad al-Shaybani sai dai wannan hadisin sa yana cikin Muslim ne kamar yadda Al-Mizzi yake faɗa cikin Tahdhibul Kamal عن ابن عجلان دقى محمد بن عجلان قال محمد بن عجلان حدثني سعيد ابن أبي سعيد wato almakaburi kenan an abi hurairata annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bura yake yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ya Allah inni uharriju haqqad da'ifaini al-yatimi wal mar'ati ya Allah ina sanashe ka ya Allah lallai ni na tsananta bayani ga al'ummata akan wato haƙƙin mutane biyu masu rauni su ne mace da, da maraya. Al'imamu Sandi a cikin hashinsa ga Ibn Maja, da Ibn Maja fitar da wannan hadisin shi da Ahmad Ibn Hanbal, Sandi yake cewa ƙaulu inni uharriju haka yace min at-tahrij aw al-ihraj ay udayyiqu 'ala an-nasi fi tadyi'i haqqihima ina tsanantawa mutane game da kar su sake su lakanta haƙƙin mace da haƙƙin wato mai rauni shine shine abin nan me sunan shi wato da haƙƙin haƙƙin maraya kar su sake su lakanta haƙƙin maraya da haƙƙin mace yace yace وشدد عليهم في ذلك والمقصود إشهاده تعالى في تبليغ ذلك الحكم yana kafa Allah sheda a matsayin ya isar da wannan sakon ilahin zuwa ga mutane wa fi zawaidi al ma'ana uharriju an hadha al ithmi bi ma'ana an yadi'a haqqaha wa uhadhiru min dhalika tahdhira ina jan mutane akan hankalin mutane ina mutane kashidi akan kasa aikata laifin cin haƙƙin mata da cin haƙƙin marayu saboda girman laifin ya kamata tsalle mutane su ƙara kulawa da wannan nawawi ya ƙara cewa a cikin shi akwai tahzir balig da zajar akid tsanantawa wajen hani game da haƙƙoƙin mata da haƙƙoƙin yara marayu Allah ubangiji ka sa mu ba su haƙƙinsu قال أخبرنا أحمد بن بكار قال حدثنا محمد وهو ابن سلمة عن ابن عجلان عن المقبري عن أبيه عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين حق المرأة وحق حق اليتيم وحق المرأة wannan kuma ya sake cewa ta hanyar wato Ahmad ibn Bakar dinnan ibn Bilal al-Amili da gaskiyar da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i din kenan shi kuma yace daga Muhammad huwa ibn Salama daga ibn Adlan daga al-Maqburi Sa'id ibn Abi Sa'id daga babansa daga Abu Shuraih al-Khudai sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qali yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nabi yace Allahumma inni uharriju haqqad da'if Allah ina ina kafa kashe da akan nayi bayani na hana al'ummata cin haƙƙin masu raunin nan guda biyu haƙƙal yatimi wa haƙƙal mar'a haƙƙin maraya da haƙƙin mace قال أخبرني حسين ابن منصور ابن جعفر قال حدثنا مبشر ابن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن داود الوراق قيل إنه داود ابن أبي هند عن سعيد بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما دفعت إليه قلت بالله الذي أرسلك أهو أرسلك بما تقول قال نعم قال وهو أمرك بما تأمرنا به قال نعم قال فما تقول في نسائنا قال هن حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وأطعموهن بما تأكلون واكسوهن بما تلبسون ولا تضربوهن ولا تقبحوهن آه wannan riwaya ta hanyar wato Malam Hussein ibn Mansur ibn Ja'far Abu Ali An-Naisaburi Al-Imam Al-Bukhari ya fitar da hadisin sa shi da Nasa'i din shi kuma yace daga Mubashshir ibn Abdullah wanda shine ibnu ammihi ne wannan ibnu ammi dan baffan sani wato abdullahi ibnu razin kenan qala shi kuma yace haddathana sufyan ibnu husayn abu muhammad daga cikin rijalu al-arba'a sai dai muslim ya fitar da hadisin shi a cikin muqaddima da bukhari ta'aliqan shi kuma yace daga daud al-warraq wakila wasu kuma suka ce a wannan wajen Dawud ibn Abi Hind ne daga Sa'id ibn Hakim al-Qushairi daga babansa daga kakansa wato wannan isnadi na abin nan Bazu ibn Hakim an abihi an jaddihi to nan kuma dan uwansa ne Sa'id ibn Hakim maimakon Bahz din an abihi an jaddihi Muawiya ibn Haida قال يتي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم نازو قم الله صلى الله عليه وسلم فلما دفعت إليه يا عندنا zo gare shi na tsaya a gabansa, eh, ya ce, da na tsaya a gabansa, ƙultu sai na ce, billahi lazi arsalaka, ina gama ka da Allahn da ya aiko ka, a huwa arsalaka bi mata ƙulu, ka tabbata Allah ne zai ce maka ka ci ka faɗa wani abin da kake faɗa? Ƙala na'am, ya ce kwarai ko ƙala, wa huwa amaraka bi mata amuru na bihi, ka tabbata Allah ne ya umarce ka ka bin ka faɗa mana abin da kake faɗa? Kala na'am yace kwarai ko kala fama ta qulu fi nisa'ina to me zaka ce game da matan mu kala yace annabi yace masa hunna harfun lakum su kamar gonakin ku ne fa atu harfakum anna shi'tum ku zo ba gonakin ku duk ta fuskar da kuke so wa at'imuhunna mimma ta'kuluna ku ci da su daga abin da kuke ci wa ksuhunna mimma talbasuna ku dinga ba su sutura irin wanda kuke sawa wala tadribuhunna kar ku dinga dukan su wala tuqabbihunna ku ku dinga muzanta su kana ce mata sakarya wawuya mara hankali jahila kai baki da mutunci iyayenki kaza ne duk wannan irin mugayen kalmomin haramun ne wannan ita ce riwaya Baihaqi Abu Dawud ma fitar da ita Al-Imamu Ash-Shawkani a cikin Al-Awtar yake magana akan wannan hadisi yana cewa a cikin hadisin nan akwai dalili akan cewa wajibi ne mutum ya dinga ci daga matar shi daga irin abin da yake ci irin abincin da yake ci irin shi za ta ci sannan kuma ya dinga ba ta sutura irin daidai arzikin suturar da yake sakawa kuma bai halasta ya dinga dukan matarsa ko ya dinga cin mutuncinta duk bai halasta wannan hadisi yana nuni zuwa ya ce wannan hadisi asali ne a cikin usul na ihsanul ishra kyautata zama da mata ya ce kuma wannan hadisin yana nuni zuwa ga cewa abin da za a lura wajen irin abincin da za a baiwa mace shine arzikin shi mijin kamar da Allah ya ce li yunfiq du sa'atin min sa'atihi wanda yake da wadata ya ciyar daga wadatarsa da haka abin lura shine arzikin shi mijin ba arzikin gidan sama tabba kamar da wasu malamai suke gani a'a arzikin shi mijin ne kamar mutum a ce yana da mata fiye da guda wata gidanta gidan iyayenta gidan masu kuɗi ne wata kuma gidan iyayenta gidan talakawa ne to dukansu za su haɗu akan irin wadatan mijin ne ba irin wadatan iyayensu ba wajen abincin da za su ci gidan da za su zauna da irin sutura da za su sanya duka za su ma'aunin shine arzikin mijin ina fata mun gane wannan to bari mu saurara anan saboda kuma lokaci sai Allah ya kai mu za mu ƙara bayanai akan haƙoƙin mata ɗin insha Allah a takaice a darasi mai zuwa wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi